إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatu a littafinmu na nabiyun rahama sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna je karatu ne dangane da tattaunawa da malam ya kawo game da kirkirar ƙarya da ƙazafi da kai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam satin da ya gabata mana kawo mana daki daki matakai na damuwa da kunci da duk wani mai imani ya tsinci kansa a wancan lokaci ko musamman ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a matsayin shi na ɗan adam wadda muka faɗa cewa malamai sun faɗa cewa manzan Allah mutum ne amma ba kamar kowa ba ko kuma ka ce mutum ne wanda ya fi kowa ina fata an gane to kuma gashi Allah bai kawo wahayi ba ballantana ya faɗa masa gaskiyar lamari dangane da abin da ake faɗa game da matarsa tsawon wata guda da aka wani abin ya tare wa manzon Allah yawa sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa da kunci ya nemi shawara a gurin waɗansu mutane guda biyu da suke da kima da matsayi a wurinsa sayyidina aliyu a matsayin da ɗan uwansa jininsa da kuma zaidu bin harisa da kuma sama bin zaidu wani shi ma ɗan masoyinsa ne kuma shi ma yana ƙaunarsa sallallahu alaihi wasallam suka baya shawara mabambanta kowa dai a cikinsa ya kokari ga cewa yaya za a yi kwantar da hankalin manzon Allah ya rage mara wannan zafin damuwa ta dame shi sadana alo ishara akan cewa ai in dai akan mace ne duk wannan damuwar to ai akwai mata da yaya manzon Allah in har ka zaba hankalin ka bai kwanta ba ka auri wata man ka sake ta kawai amma dai a tambayi ku yangarta a nan za mu iya samun haƙiƙanin labari game da ita da kuma halayenta sama bin zai ya yi amfani da sanin da ya yi cewa manzan Allah na ƙaunar na na aisha kuma ya san ciwon abu da ke cewa raba tsakanin masoya guda biyu ko mutum yana ƙasan matarsa kuma kai ka zo ka yi tsayin da kagace a rabu ko a sake ta a wani abu ne mai zafi mai ciwo ko tana son mijinta ka zo ka dagi don kai babansa ne ko wani abu ka zaka ce dole sai an sake ta ko to shi ma sai ya amfani da wannan cewa ya manzon Allah matarka dai mu mun san wallahi ya manzon Allah duk wani abu da ke faɗa ba ta aikata ba kawai shari ne da ƙarya da munafunci na munafukai kuma Allah zai wanke ta da ka kai hakuri ka ci gaba da rike matarka anan muka tsaya ko ya ce wa rasulullah sallama fi lafatil insan wa fi kalakil insan ya ce manzan Allah a matsayinsa ɗan adam yana shiga damuwa da kunci da duk irin abin da yake so saran ɗan adam na damuwa da kunci shi ma yana samunsa sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya isharori ko ya faɗa da kansa a waɗansu hadisai da munasabobi mabambanta dangane da nuna wa sahabbai da kuma mu al'ummarsa cewa shi manzan Allah ɗan adam ne mutum ne duk da cewa ya fi kowa ba a yi kamarsa ba kuma ba za a yi ba ko har muka ba da misali da cewa ta yana karatu a sallah ya samu tarkewar karatu Allah bisa kaddararsa yayi kawo ayar bai samu tazo ba daga baya bayan an yi da sallah sai ka tambaya ina ubayy bin ka'ab sai mun zalla gani me yasa da kaji na ka na ta sarke bata zo ba me yasa baka fita da ni ba sai mun zalla ni kuma ta da kai a karatu yace to ai ni ma mutun ne irin ku ina yin mantuwa kamar da kuma kuke yin mantuwa saboda ka nan gaban kaji na haka a sallah to ka tayar da ni ma'ana ka faɗa min ayar da take gabanta ko kuma ka tayar da ni in ci gaba da karatu kaga nuna duniya cewa shi mutum ne wanda ya fi kowa daraja da kima amma halaye da ɗabi'u da ɗan adam da ke samun kansa a ciki to wani lokaci shi ma na tsantar kansa a ire-iren waɗannan halaye da aka yi cewa ko ina ne ya sanadu min hadisi usama da aka sai ci gaba da ya ɗauki shawarar sai usama da ya bashi cewa a nemi ku yangar na aisha mana a tambaye ta game da me take gani ta sani game da ɗabi'un na Aisha kuma da aka je aka tambaye ta ta fara wani amsa wani yabo na musamman ta ce ya manzan Allah ita dai na Aisha ni babu wani abu da nake gani a gunta na laifi ko na abin zargi in banda halinta guda ɗaya halin kuma shine za a wanke gari a na wanke hatsi ko dawa ko alkama ko waye a je a nika a murza a zo a shan yaren ta bushe a yi abinci ko a yi gurasa sai aka tafi zo ci dire mana wannan garin saboda dabbobi ka zo sarka cinyewa saboda tsabagin kankancin shekaru sai ta yi bacci an ba ta jiran gari har awaki ko dabbobi su cinye garin sai to wannan kawai shine laifinta ma'ana ita ba ko da ba ma a duniya da suke ba yi muhimmanci in ba mun Allah kai to mutumin da abincin gidansa ne yake barin shi a cinye na san wancan manyan kifi sun kuma wancan manyan abuwa masu a shama ga gaba ta abin nufi ne ta wanki na na Aisha ta kuma yabe ta sai ta yi amfani da wani kalmar da malaman Allah ta'ala bane suke cewa wai ta misga tawkidul madai bima yushbihu bil zamm an yabi abu ne amma sai aka yi amfani da kalamai masu kama da zargi wanda kuma kowane yare da irin wannan ko muka ba da misali yanzu ka samu samari suna hira ko in zai baka labarin budurwarsa domin yin sauri babba da ku damunsa a duniya budurwarsa shi kawai budurwarsa ina ba an gane ko shi dai mace shi ne babban gata ga ɗin sauri da ya ga wata wata ga ta ga wata muguwa kuwa ta ga shi abunsa ba zagin ce yake ba yabonta yake kaiwa kwallo ne ma a gurin mai yabo ko in ɗalibi ne kuma wa ya fi birge shi a duniya shi ne malaminsa ana lakta a makaranta ko malamin yana birge su ga ai wannan malamin shaƙi ne haka ba nakin sai yake yabonsa yake ko in kuma ya fara tasa fara samun kuɗi ya yi aure to me ka so kuma ɗan boko ne mota ina zaune a majalisa ko sai ana shafar ta mota ga kaga wata shigiyar mota a ga duk wannan yabo ne ba zagi ba amma an yi amfani da kalma mai kama da zargi mai kama da zagi amma kuma yabo ake so ta yi amfani da kamar ka ci aka ita ma za ka je tawon kina na aisha ya ce wa min shahadatul jariya ko daga cikin shaida da ita wannan kuyanga ta faɗa game da ita ya ce madadan wa kuwatan ko yuwajuhu bihima alqaum to da wannan manzon Allah shawarar da Usama ya bayar da shawarar da na Aliyu da kuma shirya da aka samu daga bakin kuyan ganna na Aisha na cewa ai ita mace ce ma da bata zama kawai ba a duniya domin suka ce dama ita ɗabiyar ya mace in tana da karancin shekaru tana yarinta babban abin da yake birge ta a duniya shine kwalliya ko ce kwalliya ta kai shekara irin tara goma sha kawai ta je kwalliya in kai wasa ta zai bata minti wajen talatin ko awa bakin euro ta shafa nan ta goge ta nan sai ka ta zama kuma ta dodon ne an kai wasa ta yi wani canje ta da ta ja wa ta ja dole sai an samu wata uwa ta tukwa mata ke ba ka ake ado ba ado kaza ake hatta ba zama ya zama jikinta in ta fara kuma ɗan shekaru ta kai shekara goma sha ta kai ta kai shekarun balaga mai take so a duniya soyayya kwalliya ko ya ta kare maka ta tabbata bebi na wace yi kenan to haka suka tafiya to haka dai da ya gane cewa ya samu ƙwarin gwiwa wannan shawarar mutane da ya samu da suka ba shi game da iyalinsa da aka samu shada kuma na kuyangarta game da ɗabi'unta da halayenta sai ba shi ƙwarin gwiwa za ka je fuskanci al'umma da shi yanzu babu ba wahayi ba ne yanzu amma ya samu wani ƙwarin gwiwa cewa matarsa abinda ake zargi da ta ba ta da alaƙa ma da shi za ka zo masallaci ya fuskanci mutane ya ce wane ne a cikin zai ba ni goyon baya in yanke hukunci ga wani mutum da ya zargi iyalina ya fa maganar batanci ya cin zarafi ga matata ya cin zarafi ga kaza kaza kaza kaza kaga wannan shi ba shi goyon baya shi ba shi ƙwarin gwiwa yasa dole ka daga cikin damuwa to akwai wanda aka gaya wa matsalolinka su kuma su faɗa maka me ya kamata ne suka ce malamai akwai waɗanda Allah ke haɗa ka da su a rayuwa kawai su kuma suna matsayin magani a gurin ba ku suka haɗuwa da shi ba ba ku suka yawan zama da shi ba amma da ka saka damuwa an ka faɗa masa ko su riga baka magani kalma ɗaya biyu da kawai kawar ki akwai irin su to zaka nemi irin wannan kana alaka da su a rayuwar saboda wani bala idan ka zo da shi dan adam baka faɗa wa kowa ba ka rike a zuciya kuma bakin cikin ba tafiya yi ba to shikenan sai ka samu bugo zuciya da lokaci inda ba da kake faɗa bari ya rarrashe ka ko to shi sadu ka samu waɗanda zaka na faɗa musu damuwarka amma kare zama mutane barkata ina fata an gane kowane aboki da matsayinsa haka ya kamata kana tafi da rayuwarka ya ce fil masjidi ya fuskanci sahabbai a masallaci ya ce fa yasta'diru mimman mimman nalu irdahu ya nemi wane ne zai ba shi goyon baya a cikin waɗannan sahabbai yan garin Madina dangane da mutumin da ya taba kima da daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ramu ahlahu da suka jefi matarsa suka mata kazafi wa ramu rajulan min al-fudala al-muslimin kuma suka yi kazafin da wani mutum mai daraja mai falala a cikin masu sahabbai mutum ne mai daraja mutumin kirki mutumin kirki duk wani daga ta yana tattare da shi amma ake zargi game da shi kuma kaga wani abu ne wanda aishara ba ta bari ba ke ya ce la ya alamu ahadun alaihi min su'i mutum ne wanda babu wani mutum daya da zai baka wani mummunan ɗabi'a na shi guda daya mana duk wanda ya san shi in zai magana akan shi ya ban sai akwai su ma irin su ko to sai kai kokari ka zama irin su a ce ko yaya mutum yake diye da zai kokarin ya bata ka da yayi magana game da kai mara dadi ya kasance ka gaskiya wani ba zai haka ba na yi ba shi wallahi wani ba zai haka kawai dai kai baka fahimce shi bane amma ba dabi'a sa bace gaskiya ba halin shi bane to kuma da nan mutu mun sallama sai mai wa wani tension ne mai wace farin ne bai hadu ba ko to sallama da maka shi bai san ma da yake tafiya ba to sai ga an wanke saboda dabi'unka masu kyau sun cika duniya kuma mutane sun yarda da dabi'unka masu kyau to shi sahabin ya ce mutum ne wanda babu wani mutum ɗaya da zai faɗi mummunan halinsa saboda mutumin kirki ya ce fayya ƙau bainal hausa wal kazar ma yi ƙomin mai attanawu sai aka samu a madadin a samu goyon bayan da manzan Allah ya nema na a yi hukunci ga waɗancan masu ƙadafin sai kuma wani sabon bala'i ne mai barki a cikin masallaci ba mun karanta ba lokacin da wani sahabi ta yi ce ya manzan Allah mun fahimci maganar ka idan wannan mai wanda kake nema mu baka goyen baya game da shi din idan a cikin kabilar mu yake mu to ka faɗa mana shi za mu kashe shi in kuma kabilar ƴan uwan mu yake yi ka faɗa mana shi za mu kama shi masa hukunci kaga ai wannan kiyama ta kana gurin ba manzan Allah goyen baya kawai da yake shi dan ya shigo cikin lamari sai ɗayan guda ya ce ƙarya kake yi dan dai ba dan in dan kabilar ku ne ba abin da za ku iya masa kafin ya rufe baki shi kuma wani dan uwansa ya ce kai ne je kake ƙarya kana goyen bayan munafikai shi ma da ce ƙarya kawai he bala ake da haɗa shi masallaci ga manzon Allah a tsaye a gaban su amma kawai shi dan ya rufe musu ido gaba daya kaga ba a fita a sabon wani bala'i ba kuma ga wani sabo yana shirin kunno sai suka ce malamai jarraba tana zo dan adam ne ba guda ɗaya ba galibi daga wani abu ya faru to ka karɓa ka bude wa Allah ka nemi taimakonsa kuma ka yi shirin gamuwa da uwansa wani bala'i sai ka zauna lafiya amma galibi ba a rabu da bukar bane aka haifa ba in ji ba haushe ko ana kukan wannan sai kuma wannan ya kullu to me maganin wannan abun sai suka dawo rayuwar manzon Allah ka kalli yaya yake fuskantar irin waɗannan kalubalen kaga a cikin wannan abun yaya manzon Allah ya musu ga kirkin cikin gida da yake damun sa tsawon shi wata guda ba a wani salmin dinsa ba kuma yanzu ga ana ana kokarin ma a raba kan musulmin gaba gida wanda kuma dama wannan shine asalin manufar munafikai a samu tafiya ta a samu baraka a samu fashin cikin musulunci a ce wa'anda suna goyon bayan kaza wannan kuma suna goyon bayan kaza shi yasa a musulunci babu demokradiya babu siyasa siyasa a musulunci haramta saboda ai dole cikin siyasa ɗaya ana son ɗan fati kaza ne ɗaya ɗan fati kaza ne dole kai kana son wani ne ba ka son wani ba ka ki siyasa ba to babu yi a musulunci a musulunci zaɓe ake na shugabanci akan kalifanci cancanta kawai ake wani ke cancanta kawai a naɗa shi akwai masu hankali masu littafi sun yi da cewa ya kisa ya isko sa ba shi kenan kuma kowa sai masa mubaya amma siyasa ba haka ne a ga ba haka ba ne duk wanda ya ci zaɓen to kuma akwai 'yan adawa su har suna da wani matsayi ma na musamman ma a gwamnati ko ba ka bane daga zance a cikin majalisa akwai minority leader shugaban mara tsarin jayi har ana ba shi ofis a ba shi kuɗi a ba shi mota shi an yadda ma riƙa yin adawa wannan ba musulunci bane ba musulunci bane tsari ne kawai na arnanci a musulunci babu wannan abu saboda yana kara buwar kai Allah ya samu dace ya ce sai bala'i ya so ya barke a cikin masallaci ga manzan Allah a tsaye sallallahu alaihi wasallam la ya alamu ahadun a ina muke ba nan bane ko eh wahum fi masjid ya ce wahum fi masjid sallama sallallahu ko haka ne wa fi hadith sallama ya ce a masallacin manzan Allah kuma a gaban manzan Allah wanda Allah ya hana su su daga murya in za su yi magana ma da manzon Allah ya ayyuhal ladina amanu ku la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi fatadharu lahu bil qawli ka jahari ba'dukum li ba'din an tahbata amalukum wa antum la tashkurun in ka zo gaban manzon Allah za ka yi magana ka zo da ka yi ka sassauta da murya ƙasa ya zanto ta manzon Allah ce a sama kita tana ƙasa saboda ladabi da girmamawa da matsayin sabon Allah kuma har gobe haka ne a mun kaje masallacin sa kai sallama a wurin sa a lokacin nutsuwa cikin mutunci cikin daraja saboda matsayin sa sallallahu alaihi wasallam to amma yanzu gashi duk da waɗannan abubuwan kuma gashi a gaban sa suna jayayya suna neman ai fada doke riga ci masallaci kaga shi dan ya shigo ce Allah kamar sallallahu alaihi wasallam yace yadullu hada ala anna al-jaw alladhi kana yadallu al-jama'at al-muslimina fi hadhihi al-fatara al-gariba wannan abu da ya faru malaki cewa yana nuna maka irin yanayin da musulmi suka tsanci kansu a ciki wani irin yanayi ne bako da ba a saba ganin sa ba ya samu da su kuma tsawon wata guda wana duk mai imani yana cikin damuwa da kunci tsawon wannan wata ɗaya da haka da wannan abin ya taso dama kowa a kufule yake kawai sai ka ɗan ya shigo kuma sai ƙara tunzirawa shi yasa babban abin da manzon Allah ya wani nasiha da ya zo ce masa ya manzon Allah ausi ya ce masa ne da ta gida ya ce manzon Allah ausi ya manzon Allah kamar nasiha so yake a zo a zauna a ce innal hamdalillah ko a dauki kamar awa goma ana masa jawabi kar kana kaza kana yin kaza kar kana kaza ai ta bayani to manzon Allah Allah ba shi jawami ul kalim sai ta masa kawai kar ka yadda kana fi to na ja manzon Allah to amin nasiha yace kar ka yi ya mu zalla amin nasiha ga cikar kana fish ko malamai suke bincike suka ce daga cikin babban bala'in da ke sa dan adam shiga masifa a duniya akwai fishi dan ran ke baci zaka faɗi kalamai na asha zaka faɗi kalamai na rashin kyautawa ko musamman a ce ran ke baci idan ke rufe kunnen ke toshi ana samu shedan da yake zuwa ranka ya bashi an tunzura ka sai ranka ya rufe ba ka ganin kowa a gabanka ga waɗansu masu kima suna baka a kuriya baka makallan su ba kama ji mai suke faɗa ba ka ɗan yana zuga ka yana ƙara ta maka wani bala'i a zuciyarka har sai ka je kai wani abin da ƙarshen ta ma sai hukuncin kisa ya hau kanka kai baka sani duk fushi ke jawo zaura sai koyar da idan abu ya faru ka tunzura farko ka ya uziya domin shaɗan ne da zo shiga cikin jinin ke tunzura zuciyar dan mallam manzala faɗa mana cewa in shaɗana ya dare mini bi ne adama madarar dam duk inda jini yake zagayawa jikin ɗan adam to shaɗan yana iya shiga ciki haka Allah kaddara mana to ya maganin sa yake shine fasta izbillah haka manzala faɗa kuma haka Allah ya faɗa ko da ka ji irin wannan ka nemi kai a uziya da ƙarfi to sai Allah fara karya shi in kana tsaye ne sai ka zauna kaga ka kare tafiya domin kana tsaye aka bata maka rai me zaka kuma na gaba tafiya ne ko ba shi bane daga nan kuma ba sai kaiwa na shigo inda wani karfe kuma ka dauko ka rada wani sai kuma ya fadi sai ya mutu shikenan ka shiga bala'i kisa ka koyi hakuri ka koyi haɗiye kuma fushi kuma shi fushi ana samun ladan aka haɗiye shi daga zarar abin ya faru ba sai daga baka to na hakura akan ma ka hakura mana yanzu ai an riga an gama da zarar abin ya koro aka ce don girman Allah ka yi haƙuri kaga dai abin ba daɗi ko ka tashi cuta ya haƙuri ba za ka samu ladan da ake ba masu haƙuri ke sa ubangiji ke fada wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu idat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin ko aka ce wata rana sai da na umar ko shi ko ɗaya daga cikin ji waɗansu sahabbai magabata yana zaune sai wasu manyan baki masu daraja sai kira bai wasu kuyanga ko yara da yake masa aiki maza maza a ja a ɗebo wa baki abinci ko ruwa ko kaza ko kaza saboda baki ne masu daraja ko kuma sun zo babu wani shiri ba turanci bane ba sai an maka wata ga munan zuwa ba wani turanci ne kawai a zo gunka ga karamcin ka haka ake aiki ko maza maza a je a kawo musu abinci da yaron ya tafkawa ko yarinyar ya ɗauki lokaci jiya a gida bai dawo ba kaga wannan ma ya tunzura ran mai gida ga baki suna zaune ba a kawo musu ruwa ba ba a kawo abin da ya kamata ba gaba haɗi ya zube bai ji daɗi ba yana kufule ya ɓata lokaci kuma can sai ta taho da abin da aka aike ta daga fuskarta a cikin damuwa yake da fushi ya ta tsorata a garin ta liƙomar kuma ya ta kwara maraka a ga wata 'yan sanda ko double case kenan zai ɗauki mataki ta tashi azabar ta ce masa وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجل المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس yace an yafe ni tace wallahi ibnu musa yace an yanta ka to su sa ba ka daga an faɗa musu a cikin aiki ne ta sai mu kuma ba wai ranka ya baci sai a za ayar ma ka karasa kuma kai ashir ya za ka nuna izala ko kai jikin abokar gumini haka ne zai faɗa maka ko ya za ka nuna ƙur'ani kaza kaza kaza kaza kuma sai bala'i ya ashir sana ga siffar munafinci ce daga cikin dama siffar munafiki mai idan aka masa dafa'i to sai ya yi ƙari aka masa kankara to shi ne itace zai mutane amma zagi daya shi kuma zai ragi goma kuma zai kai kafa kuma zai shari ana ba musulunci ba bangiji ya faɗa mana cewa ba laifi ba ne in aka maka wani abu ba daidai ba karama amma daidai fa inda aka maka ya sa malaka cewa wa in aqabtum in za ku yi dauki fansa ku rama fa aqibu bi misli ma uqibtum bi to ku rama gurgurdan da aka muku kana zaman ka kawai sai zo falla maka mari ba ku cire ba idan ba za ka iya hakuri ba babu laifi ka rama marin ka amma fa ka tabbatar da dai zafin marin iri ɗaya kamar ha kuma yana da wahalar rama ko eh ba ɗaya ba ne ko fa kuma inda su suka samu aljannar ita muke fata za ka dole sai mun yi irin aikin sa aljanna aljannar inda yar ɗin guda ɗaya ne dole sai ka ira kisa lake ta maka to wala in sabartu amma da za ku yi hakuri ku kiramawa da bakarun sabi sai Allah ka ta wasbir kai hakuri kuma sabarka illa billah kai dan Allah Allah zai biya wala tahzan alaihi ba ta fi dakin mimma yamkuru dan ka gane ma inna Allah mal zai taqaw wala zirahum muslimun to kaga abu ne ba dan gangare yasa aka maka abu babban abun shine da gidan manzon Allah kawai ka haɗe kai haku ina zaune cikin cikin jama'a su manzala ga sabai sun lullube shi ana karatu ana fatawa ana kaza ana kaza kawai sai ga ɗan jafa'i daga ƙauye kawai yana zuwa keta mutane ka san mutumin kawai sai an kai baka daji ce baka baka wai kawai kawai sai hada mayakun manzan Allah haka kawai cirke marguya kamar ka tada kawai ci kwalas kaga faɗan abu ma babu daɗi ko ya faɗi mummunar kalma wadda ni ba zan iya faɗanta da hausa ba ya gaya manzan Allah ta ka ba ni dukiya da Allah ya bara tun da ba ta kaza da kaza ɗinka ba ci suna ji sabi sun zabar to ai suka sabai ba sa yin aiki sai manzan Allah ba da umarni tashi a zabare maka da za ka yi sai ka haƙura ka zauna ka ji haushi a zuciya ka tafasa ko ka fashe duk ɗaya ne umarnin manzala shi ne wajibi ne musulunci ya ce ina trezara ko ina kashiya a ji a ba shi kuɗi aka je aka ba shi aka ba shi aka ba shi ci to an ba ka yace eh an ba ya yi da a yi shi ke ta wa ƙara ma ko ƙara ma ta zo zo to ai yanzu an ba kuɗin ko an ba ka yace an ba to ai kuma gashi ka ji min ciwo yanzu gashi duk shatin abu a jikin wuya saboda fadar ta fita kowa kyau da da laushi ko duk ta yi dadawo gashi burki burki to ne saka ban irama da sahawa ya manzo Allah ai an faɗa mana dama kai ba ka rama mummunan abu da akan a gina sana ma yake lalla idan ka soje kai an yafe ma to shine sunna ba sunna ne sunna ne to ko dole sai kai ka san mu da muna daukar samari bari in barge mu suna ne suna ne masha Allah abu ne mai kyau in daga wando suna ne yayi kyau asuwaki suna ne haka ne ko to wannan ma sunna dole kuma ka yake ta in baka yi ba kai ba ba ahli sunna bane ke sallallahu alaihi wasallam yasa ba shi kulle magana aka ce ya hakuri takuri sai ma'aiki kuma gaskiya ne ya hakuri takuri sai annabi gaskiya ne kuma waye zai yana hakurin nashi ko kadan to Allah ba mu mu kwaikwaya eh da aka kaga manzala a masallacinsa ga shi a gabansa amma ga wannan bala'i da yake faru sai malaki to haka ne nuna mana cewa lalle ana cikin wani yanayi da al'umma su tsinci a wani lokaci ne na damuwa da bakin ciki za wani abu ne na mamaki a ce an taba gidan manzon Allah kuma gashi Allah bai kawo wahayi ba kuma har wajen wata daya haka kowa zai ga cikin me rashin jin daɗi da shiga kunci ya ce wa kadi urisat ko ne li hadala menene da kasar iyada yanzu haga wannan abu da ya faru ya nuna mana yadda mazala ya kwantar da wannan taranzomar ta kwanta lafiya kalau ya nuna mana mai kyakkyawan jagoranci iya jagoranci na manzan Allah ga abu ya kaure a cikin ana neman a yi fada a matashinsa a gabansa to wani mataki manzan Allah ya bi ya kwantar da hankalin kowa har kowa zo ya nutsu kuma kwantar da kai a gaita kuka ana ta istighfari saboda an yi jayayya a gaban manzan Allah ya nuna maka mai kyakkyawan jagoranci kyakkyawan shugabanci to kai ma sai ka koya in wani abu ya faru maka wanda ka tsakanin mabiyanka to ya la kwantar da hankali a launa lafiya ya ce ya ne wa ya kirdo hada fi na fisar sallama wa nurin ladi ita da to ita da an an yi ne an yi tsafahu kuma yace babban abu da ke mata da manzo Allah rai din ya fita da masa hankalinsa shine hasken da ya saba zuwa masa to gashi nan ya yanke bai zo ba la min ya jura lahu aqai wannan haske na wahayi bai haska mar asalin abin da ya faru ba tunda Allah bai mar wahayi cewa wannan abin da aka faɗa ba gaskiya bane matar ka ba ta da matsalar komai ta Allah bai ka wahayi zaka duk wannan zaman da ka tsawon wata daya ya zauna ne da rayuwa irin ta dan adam ba tare da wahayi ya zo ba haka ya juri wannan damuwa ya juri bakin ciki ya kuma juri zama da su mutane ya za a fitar musu da hankali dan kar wani samun bala ya kara barkewa sallallahu alaihi wasallam yace fa idza huwa yadhhabu ila aisha a ƙarshe da abin ya kici kicin yawa sai shi da kansa tunda haka ne bari ya je fuskanci na aisha man shi da kansa kawai da mun karanta ko magana baya mata tsawon wata ɗaya ko baya ce ma ya jikinta sai da ta yi mai jikin naku kawai sai wuce sai ya je wurinta sallallahu alaihi wasallam da ko eh nafsaha yusarifuha fi ma yataqulun nas ya fuskanta ta game da ni ki faɗa mana menene yake faruwa ga labarin da yake yaduwa a gari tsawon wata daya ke me kika sani game da haka ko ba shi kenan ba ma'ana kamar ka da Hausa bari dai a yi ta tsakari saboda abin ya ci ya ci yiwa ka san idan mutum mai kara ne mai sanin ya kamata ne akwai abu ne ba za ka iya fada ba za ka iya fada mutum shi ko ya abin yake sai ka ta kokarin ya za a ka gade ba kai mura abin da ba daidai ba kuma zala shi ne ya kawo karar shi ya kawo ya kamata shi ne koyar da kunyar ma gaba kida za ka ci gaba da zama da ita na aisha matsayin matarsa bai yi wani hukunci a kanta ba ko bai faɗa masa da bakinsa ba ko kisa ka so ka koyi rike magana kuma ka koyi idan ke fuskantar aboki ko ɗan uwa in wani bala'i ya shigo kar ka saki bakin ka gabaki daya daga kuma wanga zo ba haka ba kuma ka dasa za ka yi ko kayi bindiga kayi ashariya kayi kaza kaza to daga ba ko da an zo an gane ba da laifi ai kima ba ta kuma kuma kwantala domin da ka tuno waɗannan kalaman da ka masa kuma suka ce babu abu da ke tasiri a zuciyar mutum sama da magana ta fi shiga cikin dan adam ta rike masa wuya in ba ya dage da addu'a ba to sai idan abu ya faru ka tara ka ka nutsu ka san me za ka fara ko ko mutuwa ko mutum kawai ka dan bare ɗaya ka zo ka wannan ne rasu sai ka zai faɗi shi ma ya mutu aka kai shi ke da yin ko ba haka bane to ka iya dabara matar ka ce kuna tare wani lafiya da su kai an faɗa ma to ka zo ka san ya za ka zo ka gaya masa saboda wanda fara gaya ma babanka ya rasu har a mutu ba za ka manta shi to kaga an shiga musiba ke daga ya ganka har abara ya zo nufin ciki ya kama shi daga ya ganka to yasa sai ka rika izance kaga shekarun baya da yake akwai tarbiyya akwai kunya duk ana koya mutum a gida idan ake fitar da abuwa ba daga an da ba ke faɗa ba amma yanzu ba haka kai ma mutum da mutum ba wani zo kwasta a waya al inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma kariya ne kuma ka je ma da gaske ne ba dangin ka bane ba ka da alaka ta jini ko da kusa kusa ne sai kawai to me naka ne ka faɗa duniya ina ruwan ka ne ba zai ban to ba sa ka ake ai ko an saka ni ba zan yi ba kai din kai mana dan me zan sanyi sai dai ai da wayar ka ba da tawa amma saboda rashin hankali da neman tsuguri da shirme ko ribar me zaka ci Allah sauyi ko ko wani abu dan kankani da wata ɗaya ya faru sai wani ya yaya ta shi a ci ya narka shi ya harba shi ya ce kaza ne ke faruwa a gari kaza inna lillahi saka wanda yake wajen garin kuma yake da alaka da yan garin hankalin sai tashi to wata ran ina zaune sai wani mun waya daga dama sai mun zauna da shi lafiya kallon mutumin kirki ya ce mun wai ni Muhammad Bello me labarin kambultu a gashuwa na ce abinka nake ji me kan mutu ya ce an ce wani ka za ka za ka ranci ni ban taɓa ji ba kuma kana gashi ina gashi mun nan tafi kinin labara ne ke wuce ba a ji wani labarin ba amma ne zo zama a kasuwa a yi wani abu ne yana cinye dabbobi ya taka kyau kuma ya tura ma a midiya ya saka hoton wani abin sahi da kyau a gaji wannan kare da yake to ka zama ka iya magana ka san me zaka na faɗa in abu ya faru Allah ubangiji ya tsare imani zaka dai a gare sai ya fahimci ya fuskance ta ya kulun ya ce me zaki faɗa ne ke ga abin da ke faruwa ba ta faɗa wa yatlub minha ko hiyal bayan ash-shafi al-murib ya nemi ta yi jawabin da zai zanto jawabi ne da zai sa kowa ya warke hankalin kowa ya kwanta abu ya wuce ya zo ce mata ya Aisha lalle fa mutane suna faɗan kaza kaza kaza kaza kaza game da ke amma in kin san baki ba to Allah zai wanke ki ba shi kenan ba ta ma saboda ka gane tasirin shari da dafa'i har da daga nan sai shiru kansa ba amma shi in kuma kin san kin yi zunubi me kenan in ta yi abin to ki tuba saboda bawa in yi laifi in ya tuba sai Allah gafarta masa kaga yanzu tasirin maganar ya ɗarsu a zuciya saboda yawansa da kuma jimawarsa shi za ka guji yaɗa shari za ka mutu da shekara ɗari amma sharan da ka yaɗa a duniya na cigaba da yaduwa kuma kana cigaba da samun kwamishin na bala'i na bala'i a cikin gabar la muhal babu maka haka ne ya tabbata a sunna alheri ma ka yaɗa ka mutu da shekara kaza ana yada alherin kana samun lada domin wani yanzu yake jin abun kuma zai amfana da shi kuma zaka samu lada in shirka yada yanzu ya ga abun yanzu ya ji abun kuma ya aikin saban da ka yada shi ke ga shiga ina mutum zai kirkiri feji a facebook ko a whatsapp a facebook na batsa na badala yana yada a duniya ba kai su ba ko musulmi dan musulmi ba kuma sai ka faɗi ka mutu kuma ban ba zai gogo har abada dan kai da kake da fas waɗanda ka saka ka buɗe abu kuma kai shi din ya mutu to wa zai goge masa babu kuma ba yana ana tura shi lokaci bayan lokaci kuma yana karɓa yana jin daɗin abu kuma yana yin saban da kake koyarwa kaga an shiga musiba ko to haka kuma alheri kai koyar kai suka ce malamai daga abu uku da manzala ta idan mutum ya mutu su kaɗai ke samun lada saboda sanadiyar su ɗaya daga cikin su shine ko ya karantar da mutane ilimi da suke amfana da shi ko ya yi wata sarka da ake cin moreta ya gina masallaci ya kafu ya hada sola a masallaci ya gyara titi ya yi mota bishiya ana ɗiban ana hutawa yana sama da rafu ko ya bar ɗa na gari da yake masa addu'a suka ce to biyun suna yankewa wata rana in masallaci ka gina yanzu da gina wata masallacin aka kaza ake sallah yanzu an yi sallah ciki ta ga wannan harkar ta yanke kuna gaya ladar da yake samun zagawa ta fara an yanke shi domin an yi sallah ciki an dakatar da shi to in da ka bari ko na maka addu'a sai shi ma ya rasu aga babu an yanke ko amma idan ka karanta da ilimi mai albarka ilimi mai amfani to wanda ka koyawa ya koya wa ɗansa ɗansa ya koya wa ɗansa ɗansa haka aka tafiya harkar duniya kaga ce babu abin da ya kai koyar da abu mai kyau samun lada to kuma haka akasin sa shine babu abin da ya tara zunubi kamar koyar da mummunan abu ka koya al'umma mummunar ɗabi'a suna ci gaba da yi shi wanda ya koya din ya mutu kuma ana ci gaba da abin da ya kawo garin a ga shiga uku Allah ka tsare imanin yace a ƙarshe yace wa inda ma nasalal alamu fi dirwatiha ala hada zaw lokacin da bakin ciki ta kololuwa gana na Aisha mun karanta a baya cewa ta dauki kusan kwana uku hawaye bai yanke a idanta ba kuma bacci ko na minti ɗaya bai zo idanta ba ta kwana ta wuni ba ta da aiki sai kuka saboda damuwa da bakin ciki ba haka bane a wannan yanin ta daga ta zauna bakin cikin da suka ga ya mata yawa sai wa ya zo mata mahaifinta ya zo don ya rarrashe ta da mahaifiyarta suna kokarin rarrashe ta kuma sai ga wata bakuwa ta shigo ta mata rarrashe ta ta ba ta hakuri game da abin da ke faruwa kuma sai ga manzon Allah sassa sai ya faɗa mata wannan maganar kuma a gaban waɗannan mutane ta ce yanzu ya manzon Allah a gaban bakuwa za ka faɗa wannan maganar to amma ya zai shi ma abu ne da ne shi kuma Allah bai kawo hayi ba to haka dole hakan za a yi to sai malaka cewa to da wannan bikin ta ce daga nan ta ce babanta ta ba manzon Allah amsa ya ta ce mai zan ce masa mama ta ba manzon Allah amsa ce na ce masa mai inna ko ba yi bane to ta gane fa ba mai kwatatta kawai sai Allah ta daina dogaro da kowa ma ya koyi zama lauyan da kare mata ba ta daina ta hakura ta ce kawai sai na ji hawayen da yake zuba idona ma ta ce ya yanki dan bakin ciki da ya kai kololuwa a yanki dole zai yanki ba wuce cewa bakin ciki rai ya saba ko ko ba haka bane bala'i yayi bala'i an saba ma da shi ana saba da bala'i ana saba sosai ma ana saba kawai ya mutum ya zama ya dace kawai shi dama ya ga irin su yau an ga abun ya yi ma wuce hankali sai dai a dake a kuma ga Allah kawai ta ce kawai sai ta ce to ni yanzu in na ce muku ban yi ba Allah ya san ban yi ba amma ba za ku gaskata ni ba saboda abun ya riga ya ga zuciyoyinku in kuma na ce muku na yi Allah ya san ban yi ba amma kuma za ku gaskata ni za ka ba wani abu da zan faɗa muku sai irin abun da baban Yusufa ya faɗa annabi Yakubu kenan ko ta ce me ya ce musu fasabarun jami'in wallahul musta'an wa lamata zan yi haƙuri mai kyau ina neman Allah kamun ɗauki game da wannan bala'i da yake faruwa ta ce kawai hawayen ta yanki kai ta yara ba ta juya ta ba su baya ma sai zama ta kwance ta ba hawayen ma ya kare ai dan zafi zafi ba iya kuka ma ko ga ganya hatsari a wani yana kuka wani yau to ku rabu da shi ku jagun wanda baya kuka din shi ne fi da kuwa shi wannan mai kukan kawai raki wani karamin ciwo ne kahinsa ne dan karye ko na biki ihu to wancan kuma an farfasa mar wani kayan ciki ne karanta kasa ko motsi ya kasa mu kukan in zafi zafi da mu haka tace da bala'i ya kai kololuwa a irin wannan lokaci sai ta yi me ya takko aljawu ya takallafu alaihi rabbu nan da nan sai ubangiji ya ka dauki a cikin lamarin lokacin da ita ta cewa tace ta mai da lamarin ta ga Allah Allah ne kadai zai wanke ta ko ba zan ce muku kala ba in na ce muku na yi Allah ya san ban yi ba za ku yadda in na ce muku ban yi ba Allah ya san ban yi ba ba za ku yadda ba domin amfanin maganar a mata da amfani kyan suka ce idan tuwo ba zai maganin yunwa ba don me za a ci me amfanin yi ba wahala ba ne ma kawai ka yi hiru ka zaman ka kawai a tafi karfin da ba zai maganin yunwa ita koma ga Allah ta yi sai ko Allah a taki sai ya kawo ɗauki to haka na nuna mana in ka shiga bala'i wani musiba ta maka to koma gurin Allah kaman ce da kowa a gurin ƙasar nan domin Allah shi ne asalin masoyinka ba ka da masoyi da ya kai ubangiji babu shi saboda kowa da ka rabuwa da shi amma Allah ba in kai mutum mai ake cewa a ina wani to wani ayya koma ga Allah ba ka cewa ba to haka shi Allah shi ne kaɗai masoyinka za ka kai ƙoƙarin gyara alaƙa da kai da ubangijinka ka koma ga Allah kuma Allah ya faɗa mana cewa amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'ul ard a ilahum ma Allah yanzu akwai wani da yake amsa addu'ar wanda ya shiga cikin damuwa ya shiga gono ko wani bala'i ne ya tinkaro gashi kowa bai fahimce ka ba kowa ya da kai kun kuma kaga san baka yi ba kuma ba wani abu da zaka faɗa a yadda baka yi ba ana samun irin wani yanayin ko to wani idan bala'in ne kai kololuwa a take ke mutuwa ammar wani shari ba shi da hujja ba shi da dalili ba shi da karfi ba shi da wayewa ba shi da lauya an ji kota kuma da shi ce kai wani kaza kaza kaza kaza ce ya alkali e wata shari'ar fa sai dai Allah kamar ya tafi haka ne ce wata shari'ar e to sai Allah ko za ka ni na san ban yi ba duk abin da kuma za ka yi kuma kai kawai sai faɗi mu kaga shi kenan kiyar za ƙare ko sai a gaban Allah kuma za a buɗe za ka buɗe cutar mutane wani saboda ya ƙware a cuta zai shirya ɗan adam wani tubbu da bala'i yana da ƙwararren lauyoyi da masu ƙwaƙwalwa su shirya wani bala'i shi wannan ɗin fa da yake maganar innocent ne ba da laifin komai amma bai sanya zai fi daga cin bala'i za ka sai dai baro Allah ya yi ihu an kama ɗan mutane an mar duka ya mutu ko daga ba bai dame shi ya dawo a yafe mar kuma dan ya rasu baban dan ma ya rasu sai ta ce nuna kitsan kiya take su ai ta kawai kamar magana sai an je gaban Allah ba shi ne kawai to ai wani ya tambaya yana zaune a kaso su sai aka yi ihu an biyo barawa a guje ya tsere masu binsa shi kuma yana gaba sai karfe barawa danga tashi kuma ka za karfe duka sai ya mutu kuma yanzu da yake damun shi yanzu ya hukuncinsa sai wannan kawai ka bari yanzu gaban Allah a tuya za ce ma kudin ka yasa ta a a me yasa ta baka ma sani ba ta ma yiwa ba karawa bane ta yi yunwa yake ji kai kuma an biyo kana kawai ka zo ka tafarfe shi kuma an zo an rufe duka kuma ya mutu to yanzu ya kenan wai da ka tafi maka yanzu malam ya zai a wannan ka bari yanzu gaban Allah a kuma haka ne kawai kaga malam sai ka huta kanka kai ma ya sa mutum ya kiyaye Allah tsare imani yace fa yanzil alquranu fi bara'ati aisha radiyallahu anha as-siddiqatu adh-dhahira nan take ko Allah ka dauki sai ga wahayi ya sauka yana nuna me yantuwar na Aisha da cewa ba ta laifi ba an wanke ta siddiqatu adh-dhahira ko wa bara'atu baytin nabuwa da kuma samun tsarki da bara'a na gidan annabta cewa wannan abin da ake ta yadawa a cikin garin Madina to bai faru a gidan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama at-tayyibur rafi gida wanda yake mafi tsarki mafi kuma daukaka da daraja wa yakshiful munafiqina kuma nan da nan Allah kawo ayoyi ya bude ya kuranye ya fallasa asirin munafikai alladina haqu hadal ifki suka kirkiri wannan ƙarya Allah ya ce ƙarya suke kuma kar a ƙara karɓar shaida su kuma su la'anannu ne kuma su kaza kaza ne Allah ya faɗi su wayar su mutariƙul mustaqim nan da naka nuna al'umma hanya mai ƙiya lil jama'atul muslima dan mu musulmi su bi fi muwajatul misl hadal al-sha'r al-azim Allah ya nuna tsari da za a bi in irin haka ƙara faruwa da ku musulmi to ga hanyar da ake bi a samu sauki kaga wani kuma ta ubangiji ya sa wani malamin cewa babu wanda ya sha wahala a duk al'ummar manzon Allah kamar sahabi saboda shari'a gaba ɗaya su a kansu ake practical ɗinta abu ba a taɓa yin ba a duniya a kansu za a fare mai daɗi ko marar daɗi ka ga yanzu abin abu ne mai daɗi to ko da gashi Allah ta da wahayi ya sauka amma kafin ya zo ba an shiga kunci da damuwa ba to amma alhamdulillah ga Allah sai fitar da al'umma daga cikin bangi nan gaba in haka ya faru ga yadda ake bin matakai a warware su sai dai in baka san Qur'ani da hadisan manzon Allah sai Allah faɗi su ko yace andala barata Aisha zawji Rasulullahi sallama Allah ta kadda wankewa nana na Aisha matar manzon Allah min fauki saba samawat daga saman saman bakwai kadar Allah kenan ko me aka faɗa kuma ya ce ƙur'anin ayoyin ƙur'ani ne yutila da ake karantawa ila kiyayin sa'a hatta shi kiyama idan Allah zai baka wani matsayi so da dama sai ya kawo ta jaraba ko ta same ka shi yasa suka ce idan musulmi wani abin same ka na rashin jin daɗi na bala'i to ka roƙi Allah ka ce Allah sa ka ne ba alkhairi Allah ka ba mu yi kuntu jaraba Allah ka mana saukinta so da dama ba a samun ɗaukaka sai wani kaskanci ya shigo na fata an gane to haga ashe zuwan da wannan bala'in ya yi ba Allah ba ya san ka bane ƙara kimanta kama zai a duniyar da kuma har lahira za ka karkan cewa wai Allah baya san kai sai ka zama mutum musulmi amma saboda bai ba shi da aqida jinya ta dame shi ya ki ya ki ya warke ko wani abu ne fa malaria ta make ka ko typhoid kana shan magani wanda yake dama fake ne har wani abu sai Najeriya maganin da aka sha a so maka fake sai da mu sun amana eh haka ake kuma an san masu kawa kuma an musu lasisi ma laptop nan ba a jiki da komai sai da gaskiya magana ta maka wannan 200 wannan 1000 sai bambanta ta maka duk ɗaya ne to ban 100 dan a 200 duk ɗaya ne haka ba duk ɗaya ba ne me yasa aka yi lokal ɗin da kuma sai kar a yi shi tunda lafiya ake ne wai saboda mai karfi to aka kashe shi ai a madadin ya sha samu sauki ƙara jinya ma zai ko ba shi bane to jinya ka baka sha maganin da ya kamata ba baka dauki abin matakin da ya kamata ba ta ki taukari Allah da yake karkanta ba sai kuma ya fara kuka na iyo wai ni Allah ne nama haka ne arshin ladabi ne saboda kai bawan shi ne kai kayan shi ne yana da iko duk abin da ya ga dama ya so da kai ko ba shi bane saboda nashi ne ga wayar ka ajiyunka ko ka sayar ko ka kyautar ko ka fasa ko ka kashe ko ka bude ta ka ce ba mai tabbaka da me ko to kuma shi Allah ma an mallakin tsakaninka da ka ya wuce haka ma saboda shi ya kera ka ya raya ka ya ma duk abun ma da baka sani ba a wata aya ma cewa kai wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kuka zauna kuka fara kirga ni'imar da Allah ya maka kai kadai din nan to ba za maka iya kirgiya ba har ka mutu saboda ta yawa ka dauki iska da kake shaka kadai nawa kake biya an taba ka maka caji na iska da kake shaka bil din iska da ta hukuma ta da zuba din mun mutu bakwai ka duba man fetur wani ake fetur yanzu an ƙara kuɗi an ƙara kuɗi an ƙara ƙara kuɗi haka ake da shafa kullum saboda ba na mallakin na mallakin waɗansu mutane ne to da ce oxygen masu ya zafi ka samu da badala ta ake samu oxygen ka nawa ake sayan ta awa kaza nawa za a kashe kuɗi a samar a hanci Allah ka kare mu ka ba duk mai mara lafiya lafiya ya Allah mu kuma ka kara mana lafiya ka samu cika da imani da kuma miya ubangiji to kaga sai Allah saukar da ayoyi na Qur'ani da ake karanta sa tashin kiyama wa fadahal munafiqin Allah ya fallashi ya fallasa munafikai annifaqul munafiqin ya fallashi ya fallasa munafurci da munafikai ya faɗi dabi'un su da halayen su kuma Allah ya tsine musu kuma ana karanta su ma tashin kiyama wa kashifa sharrahum ya bayyana sharrinsu fa wailun liman adal mu'minina wa wailun thumma wailun liman adha rasulullahi sallallahu wa ashabu malaki cewa boni azaba inuwa la'anta kamar ka faɗa da Hausa wailun aka ce wani kwari ne a jahannama shi a wutar jahannama ma shi kwari ita dama jahannama rami ce rami ne kasa kasa kasa kasa ita dawon sai ce wutar jahannama Allah kiyaye kamar rijiya kawai ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa Allah ka tsere mai Allah to shi kuma duk da haka din ma shi a jahannama ma shi kwari haga ai bala'ikan bala'ikan shine wailu wai kutar jahannama inuwa ta tabbata ga duk wanda mai ya cutar da mu'minai inuwa ta tabbata sannan tsinuwa sannan tsinuwa bala'i la'anta wutar jahannama akan wanda cutar da manzon Allah kowaye kuma Allah ya riga alƙawari haka duk wanda yau manzon Allah da fa'i to babu shi babu samun nutsuwa har ya mutu kuma duk irin matakin da Allah ya bashi na duniya na ɗaukaka bai zai samu nutsuwa ba saboda matsayin manzon Allah kuma wannan abin haka yake har gobe har jibi har illa masha Allah Allah ya yi shi ya kare shi duk wani taɓa wani abu na mutuncinsa to ya gamu da bala'i ko an masa hukunci ko ba a masa ba ya gamu da bala'i har ya mutu saboda taɓa abin da ta karfinsa za ka malakin addu'a mummuna ga wanda ya yi mummunar magana game da manzan Allah da sahabbansa ya ce wa wailu liman aza aisha radiyallahu anha wani azaba inuwa tabbata ga wanda ya faɗa magana ta cutar da nana aisha fa innahu makdhubun bi kitabillahi ta'ala ko mukazzabun bi kitabillahi ta'ala shi wanda ya zaki faɗar wannan magana game da nana aisha to yana ƙaryata qur'ani saboda qur'ani ya wanke ta Qur'ani maganar Allah ta ce ba ta yi ba sai kuma wani zindiki a yanda da ce ai ta yi kaga me yake nuna maka kenan shi bai ji da qur'ani ba to kuma me yau hukuncin wanda ya karanta qur'ani kafiri ne shi na fata an gane yasa bala'i yasa ubangiji a ƙarshe da tattara magana ta cima ya izukumullahu wa an ta'udu li mislihi abadan in kuntum mu'minin Allah na muku wa'azi yana jan kunnen ku kar ku ƙara faɗa irin wannan har abada in dai ku mu'mine ne malamai suka ce kenan duk wanda ya faɗi wannan maganar tun daga wancan zamanin har a naɗe ƙasa in dai faɗa da ya yarda da ita to ba mu'mini bane shi Allah ka tsare imanin ya ce walau tallaftal ƙur'ana kullum malaki cewa da za ka ji ƙur'ani ga baki ɗinsa wa fatashta amma au adabihi al'usatu ka je kai bincike akan dukkan narko na azaba da Allah ya magana dangane da masu yin sabo ya ce lamtarallahu qadi galada fi shay'in tagalidahu fi ifyaisha ridwanullahu ta'ala alayh yace da zaka duba qur'ani daga bakara har nasi in ka san qur'ani kenan ko ko ba yi bane yau ka san haddarsa ka san ma'anoninsa ka san tafsirinsa to ka duba daga bakar har nari duk wani bala'i da Allah ke faɗa dangane da masu yin sabo za a masa misali ɗauki wanda kashe mutum mai Allah faɗa game da shi ya ce wanda zina nazumi wa mai kasu mummina mutu amidan fa da za a ku jahannam khalidan fiha wa gadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adalhu azaban azima ba abu guda biyar fada ya fada ba duk wanda kashe mumini da gangan yana sane haka kawai kashe mutum mumini haka kawai kawai ya kallo mashin cikin al'umma idan sa a rufe ta ko ne mafi mutane sun mutu wani ganganci ne da ana shari'a kai yanzu za a yi ba mu ganin ma a biya biya kawai a kashe shi a tara mutane a fille masa wuya wani gobe mashin ba mashin ba har abada ba shi ba karshen wani ya sa ina a kunnen sai dan noma shi tsakiyar al'umma ta ko ina gidaje da kantina da waya-waya ba ruwan su da mutane saboda ya bige mutum ya lati Allah ne ya kawo in kuma kamar ce shi kamar bai san Allah ba kai baka san kaddara bane Allah ma ya kiyaye kira a yi samu da ilimi amma Allah ne ka ce musu kawai kar ku wata magana na bar ku da Allah ku tafi to shi ya ma su fito ba hukunci za a yi ba a yi jin da ka ce kai a'a kawai a bari hannu tafi lahira shi wanda kawai ya mutu ai ya za a yi kuma a bari hannu lahira kawai daga da Allah kiyaye ma Allah kiyaye yace da zaka duba qur'ani daga bakar hannasi yace ba zaka samu wani guri narkon azaban da Allah ya faɗa game da wani mai sako ba kamar yadda ya faɗi narkon azaba da aka yi na kirkirar kariya kuna na Aisha irin azaba da aka jera masu wannan laifin to duk wani mai sako a duniya Allah bai masa faɗan bai faɗi narkon azaba game irin kamar haka ba ma'ana kirkira kare da aka na Aisha narkon azaba ta tsara kowanne a Qur'ani da kuma nasin Qur'ani ne yace wala andala min al-ayati ko al-qawari al-mashhuna bil wa'id shadid babu wata aya da la saukar da take dauke da narko na azaba mai radadi wal iqabul balid da hukuba mai kaiwa matuka wa dadarul afiq anib da kuma gargadi mai karfi wasu kizami ma ta ba min zalika sama da abinda Allah ya faɗa game da wanda suka aikata wannan kazafi ga nan Aisha ayoyi ne a jere Allah su kisa na narkun azaba daya bayan daya daya bayan daya har ayoyi goma ya ce wa asana miki wasu shiga ma aqdama alaihi da kuma irin abin da za a zai za su gamu da shi na nufin azaba yace ma anzala fihi ala turqil mukhtalifa kuma gashi Allah saukar da narkon azaban ma ta hanyoyi daban-daban a ce azabun shadid azabun muhin azabun kaza ko zan bayyana kasin Allah ya yace wa asalibun ko menene mufattinatu kullu wahidin minha kafin min min babihi kowane azaba guda ɗaya da irin usulubin da Allah faɗi wannan abin a ayar to shi kaɗai inda shi kaɗai za a musu ma da shi kaɗai ma isa narkon bala'i shi kaɗai da kuma sa a tafi aya ta gaba sai aka kuma wani nau'in azaba da la'anta kuma wanda kuma na wancan na baya mana ko da ɗaya aka musu kaɗai to sun kaɗe sun gama shiga bala'i to barantana kuma ba so ɗaya ba ba biyu ba haka lalka jero bala'in da yake jiransu ya ce walau lam yanzu illa hadi da aya a talata kai mu ɗauka ma malaka cewa ko da a ce babu wani abu da Allah faɗa game da rakon azaba na masu yin kirkirar ƙarya ga nana Aisha in ban da waɗannan ayoyi guda uku kadai to da su kuɗi masu isa waɗannan ayoyi ne a malaki Allah ke cewa na ladina ko rimin alamu sanatul ghafilatul mumiyatul ghafilat lu'inu fi dunya wal akhirah masu jifa masu yin ƙazafi ga waɗansu matan da suke mumine kuma ga falallu ma'ana bata ma san fasikanci ba mata ce kamila bata ma san harkar batsa da iskanci ba saboda ganin kai kuma tana suka hijabi da safar kafa da niqabi kawai sai rika wata jifanta ba kai wannan su ba suna zaune a majalisa akan kwana tana da kai na yin suka masu niqabin nan shegu ba su wajen kama san hata kasuwa ba haka wani faɗa maka kawai dan an kama wata ɓarauniya ta shiga bultu ta suka niƙabi ta yi sata kuma ya ce duk wata mace mai niƙabi ta ɓarauniya ce dan an kama wata a otal ta je fasikanci ta shiga bultu ta suka niƙabi sai a kama ta suka ce kuma duk mai niƙabi mazinaciya ce to Allah ba zai bar mutum za ka mutum ya kiyaye bakin ya sa manzala ke cewa ma'az kuffa alayka hada ya mu'az ka kiyaye hatsan ka fa kar ka faɗa abu da zai zaka cikin bala'i da fushin Allah wata fa har abun Allah ne imaci waliyar Allah ce bai wata ta gaske ce kuma sai ka mata kazafi baka baka ma san ta ba abun haushin ma baka ma san wace ta cikin wutar bane ta saka niqabin ta da jalbabinta ta rufe jikinta cikin mutunci sutura mai kyau maka kada sarrafa da su ta za munafikai akwai masu faɗa saboda zahirci saboda wauta saboda an samu karo kwaya ɗaya a unguwa ta jikin unguwar karo ne ya yi an yaji jikin nan a wannan dabbanci to salaka cewa lalle masu yin ƙazafi ga mata da suke musulmai masu kame kansu masu kunya masu daraja masu mutunci har gobe ba har jibi akwai matar da ko guri ya matse a kasuwa yanzu ba muna cin kasuwan nan ba kaga mata suna tafiya kamar wasu dawakai ba su da hankali kamar jakuna waɗansu matan za a gansu wai sai dai kai ka wuce su wuce ko kuma ta mangaje ka ta wuce ko ba ta waiwa ba ba a ruwan ta ma da kai to wallahi har gobe har jiba ko ne ta shigo kasuwar ta ga guri ya matse kaga ta koma gefe ba taɓa yadda su haɗa jiki da jiki da namiji ba ko a ina ne wallahi ko matsin da ake ciki ba sa yadda saboda suna kimanta kansu sun san shari'arsu sun san Allah suna san tsoron Allah su dole ne wata suka ta ba sa ranta bane wata daga suka ani da Allah ba zan ƙara zuwa kasuwa ba ko me ma ni kawai aje a siya Allah masa albarka shi kenan ta fitar da ko amma mutum a yafe ki a gari ki tashi a gari a miki aure a gari ko kina shiga kasuwa ki shiga ki shiga sai wannan wannan bane musiba ta kuma in mijin ba zai so ba ba ki da kanne ba ki da yayi ba ki da dangi ba ki da wanda kike da shi je miki abu sai ke ka san galibi wayo ne ka saki wannan abu wai su za ta tuce su wai za a samu rigi su ba za a za to wannan aiki mugun hali ne ai kuma za ka da mutane da mutum a mun rigi a mun gaskiya ko kaga mutum mai kima mai daraja ce ce kawai kaza ne me ba tafi ya fi masallan wannan lafiya kora ne ma ta tuda ne na kayan shi ko ba shi bane ba ka so gobe na zo ce ah gobe sai Allah bace da na san ki ne nake tuniki ko ba shi to haka dukkanin bai dace ba bai dace ba kar wani gyara ma sai ya halatta je kasuwa eh ba kai ba ko ta kasuwa bace ba ko ta bace irin tamun nan da duk wanda ya bar mata zuwa kasuwa irin tamun nan to yana daga cikin dalili amma lafi ba zai ba zai shiga aljanna ba kenan ko ai ba kishin ta aiki dole ku sai an taba cikin ta fa laika ga amar wata over kasuwa ce ga mutane kuma da yawa su ma ta nema a gurin me yake kaza a gurin kaga tana wai fudda tana ba dan ta mama a kasuwa saba ta saba ta zauna bakin shago har sun sun saba da mai hago suna hira har wani ban lambar warka to ina rana ne in an karki saya mana za a kike sai da muka Allah ne ke ba da fiki baki ba ba da dai bari to mata masu mutunci masu kima masu daraja ka tangaggu idan ka jefe su ubangiji ka cewa masu jefa irin waɗannan muta matan lu'inu fi duniya wal akhirah an tsine musu a da lahira ba dauki wannan kalmar kadai a ce ga wani Allah ya tsine mar a duniya da lahira ba ya ga ya kade mar ganyensa kada ƙara wani limanar kun azaba ma me ma'anar tsinuwa suka ce nesantarwa daga rahamar Allah a ga an shiga uku a duniya ba shi da rahama a lahira babu rahama to na ka ina ya kama saboda zagin mace ka tankagiya don ka gane musuluncinmu yana kimanta ya mace addininmu na manzan Allah yana daraja ya mace babu wani addini a duniya da ke mutunta ya mace kwanan musulunci wallahi babu shi duk wani abu da kawo mata suke ganin kamar wani wai abu cigaba ne wallahi cigaban sarkin baka ne suna shiga halaka ne suna cewa sun cigaba ki tafi kasuwa sayayya da kai akin zama ba ki da daraja ki tsaya mijin ke kawo kawai na rurinki da wani jan kasuwa ke zaman ki a gida ne da kula da cikin gida ki ba a tarbiya ki dafa abinci mai kyau ki wanke gida ki gyara nan ki tsara nan shine aikin da Allah ya daura miki kuma ki samu larakin tarbiyyar ta al'umma ba haka bane ma na gida da sai kaya duna ya kaskanci ne har ma wani tumiki to ga nan ku tafi kasuwa ba da kasu wallahi ya cuce ki ta ni ban je zuwa kasuwa ba kai ka siyo mana kalas amma an tsabar lalacewa wai in haka zo sai a ƙarshen wata ko wani aka saka yawa kuɗi ganin kuɗi kuɗi wace fare shi ba ta abin zuwa ma ya so kayan da kansa idan ta yi ce fanin ta yi tafiya su wannan a je mu kasan mu nan ba ba ba daidai ba ne in a wata ƙasa daidai ne saboda yanayin su mu a nan ba daidai ba ne saboda takuɗa ce da maza da maza a kasuwar har ta yi kwastoma har a saba da ita har ana hira har a karɓi lambar waya to me ba zai iya faruwa ba Allah ke Allah ka tsare imanin da haka mutum ya kimanta zuri'arsa da matar shi da 'ya'yansa ko ai ka tantance girma ta fara ma budurwa ka daina zuwa kasuwa ka daina zuwa mai take bukata kayan kwalliya ka je ka sai mutuma me a ciki ka ka shiga kasuwa ka samu dan koli ya hada maka kayan kwalliya da ake yayi shikenan kawai ma ku tafi kasuwa shi kenan yau da gobe har wani zo su saba da ita Allah sauyi to haka sallah ke cewa masu irin wannan ɗabi'ar lu'ilu fi duniya wal akira Allah ya tsine musu a duniya da lahira ko ba ma wannan ba yaushe bala'in da ya ci su ci yau mu tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa adluhum makanu yaksubu ranar da bakin su harcen su da hannayen su da kafafun za su ba da shaida game da abin da suka aikata dama Allah faɗa mana cewa dan tashin kiyama idan mutum ya zanto daga cikin mutanen banza ƴan wuta to ba za a bar bakin shi magana ba yace ayyoma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun sai a rufe baki ana shi magana hannu sai ce eh ya ladani aka je aka karbi lambar wance aka daddanna ake tatin ake kaza kaza kaza kaza ba haka bane gidanka akwai tarbiyya akwai tsari yarka ta samu waya baka sani ba tana tatin ta samu lambar wani saurayi a kasuwa kai su kwana tana tatin a daki ka rufe gida amma kuma tana kan titi so sai kuma shine suke cewa Hausawa kai bonono rufin kofa da farawo ke ko lokacin muna yara kakan mu idan da rufe gida Allah ya jikan da rahama sai daga duk suna haskawa lungu lungu haska zaure aljihun zaure har ban ɗaki ke haska a lokacin babu nefa su a garin ma ba ko na bane ake samun kutar ma a haska nan ita to kaga ka menene amfani haka kulle kai kan da yawan tambaya ne kuma yace mun to ka san bonono in ce garin bono yace a me bono ta kar in rufe kuma kai farawo a gida ai wani zuwa ke tun ba gari ba sai shiga a kuya a wani lungu sai ku rufe da shi gidan har kun yi ta banza kenan yana nan a raba jikin wani stofin ku ko a jikin wani gurin ku a mai duhu sai dare yayi kun yi bacci shiru sai fito abin da ya ga dama kuma sai fice to shine bonono rufin kofa da farawo yar ka kana ba tarbiyya a ganinka ta hana ta fita ko ina amma tana da android a hannunta to ka kashe kanka na ba ta an gane za a samu wani zindigi wani shaki yau da gobe su saba sun yi furar rufe ta yi kaza kaza kaza sun saba kaure ta a facebook kaure ta a whatsapp kaza waye waye waye sun kwana sa tashi dan bala'i ya bala'i ba abin da ba ta yi nan fadala a wani satin a yi bidiyo kwan tsirara a yi kaza to haka an gama su ba ta kare shi yasa a irin yanzu ya raka budurwa ko ka ta mulki wannan babbar waya ta ke saboda karka je ka kashe zuri'arka da kan Allah ubangiji ya kiyaye Allah ka tsare imanin ka kuma kira mana zuriyar to kaga yace har Allah ya ci gaba da jawabi akan cewa har ila qaulihi wal haqu minkum yace lakafa biha hadithan yace da waɗannan ayoyi kadai ma Allah ya faɗa game da masu yin wannan ibudin to da shi kadai ma ya isa eh ko ina ne bari mu karsa nan gaba da kai ko eh yace ne ne eh nan am akwai wannan yace da Allah kadafa ko mhm mal'uni na fiddare ni Allah ya saka masu yin kazafi ma jin mai mace kazafi wata cewa tana zina ko tana munafuka ce ko kaza ta kuma alhali mutumin kirki ce to Allah sa shi mai wannan ɗabi'a mal'uni su tsinannu ne fiddare ni a nan duniya da kuma lahira kisa ka kiyayi zagin matan da masu hijabi wallahi wallahi a cikin su akwai waliyan Allah wallahi al'azim akwai waliyan Allah dan kun kama waɗansu ɓarayi sun saka hijabi na munafurci sun yi sata kar kuma kuce nan gaba duk mai hijabi barauniya ce ba da dai bane amma me yake jaza haka masu barin su tafi kasuwa suka jaza musu tsanci da sun rike su a gida su zauna a uzunin su a su muska a kasuwa za a zarge su da haka haka kare mutuncin matarka da kannanka da 'ya'yanka kenan da ka kai a matsayinka na mai gida kai da kake da haƙƙin kawo duk wani abu da yake waje ka kare cikin gida za ka zauna to kowa ya faɗa mun abin da yake so haƙƙin ka ne kayan ka ne kai so wato to kowa ya rubuta mun abin da yake so kayan kwalliya ko da jan baki wane ne kaza kaza kaza kaza kaza to aka rubuta maka saka je ka so ka kawo musu a cikin abubuwa guda biyu ka koya mata ta yarda da abin da aka bata sawun kai da kake babanta ko kuma da ta aura nan gaba amma mutum zuwa ce kasuwa da kanta ta ce waɗannan kayayyakin to yi shirin kayan kyale-kyale shine kina zuwa kasuwa yanzu za nuna miki wannan dubu goma ne wannan dubu hudu ne wannan dubu ashirin ne wannan dubu biyu ne kuma duk abu ɗaya ne duk to ajin baki ne da koda ba ta tsaba duk abu ɗaya su bada a ƙarshe to sai ga an fara suka mace san abu mai tsada ta ɗauka cewa tsadar shi ne kyau ko ba haka ba ne su kuma suka ce menene ado me ado a ba hausa ba ne ku menene kwalliya me ado me amfanin ado a cikin mutum me ke kara mata shi ado haga wani ya ce kyau wani kuma ce suka tuffa mai kyau duk da kusa abu ɗaya ne shi ado me yake kara wa mace me yake amfana gurin mace suka ce yana bayyana ta a asalin surar ta ne kawai shi ado ke ba kara wata kyau yake ba in kyakkyawa ta yi ado ta ce kyau ko in ka san ganewa suka tafi yanzu ka ɗauka ka je ka su kayan shafe-shafe jan baki ko da fanke ki gazal waye dan kunne sarka sai ba yara mai shekara goma sha biyar ashirin talatin arba'in duk mai zai mata kyau zai mata ko ba shi bane irin wannan kayan ka samu kuma mata mai shekara sittin saba'in ta saka ita kuma za ta yi kana zuwa ka samu kakarka ta ɗauko jan baki ta zafa kakarka ita ba kyau zai mata wanda suka ce ake shi kayan ado ba kyau yake fitowa da shi ba yana fito da abin da ake da shi ne in kina da kyau sai fito da kyau in ba kyau sai fito da muni za ka haidai abu ɗaya da kenan haka a gurin kai ka so da kanka a matsayinka na baba zai sa ta ɗauki ɗabi'ar cewa bata ma sanya yadda ake bin zalu ne bata ma wanne ba da ke fitar ba ta zuwa kasuwa da kanta har ka kashe mata burin kashe kuɗi a kayan kwalliya akwai da Allah jarrabe su da wani bala'i wasu mata duk abin suka samu kayan kwalliya suke sa kullu akan kayan kwalliya suke sa saboda shi sharar kayan yayi kana cikin wannan suka ga wannan kuma duk abu ne kusan abu daya saboda shi kanku yana so kirkira abu samun kuɗi da kullum aiko kuna da aka tabko an yi wata mota end of discussion sai aka tasiyanta wata daya biyu ko aka wata continue discussion ko da abu ne don wani abu da kaɗan ake tattanja ba na abu ne ba ka ake ba to hatta wayoyin nan ba ka tsaye galibin su in aka fito da wani motsi aka sa masa suna sai a curi shi an yi ruru ya lafa sai kuma kirkiro wani bambanci da wanda fakar ɗan wani abu ne kaɗan a tsara sun kuɗin so haga ce akwai amfani a gurin kai ka je ka so musu kayanka kayansu da kanka Allah samu dace yace wata wa'iduhum bil azabi kuma Allah musu alƙawarin azaba mai radi al'azim fil akira al akhira wa bi anna alsinatihum kuma dai ya faɗa mana a waɗannan ayoyi cewa harusan su wa aidihim da hannayensu wa arjulahum da kuma kafafunsu tashhadu alaihim za ta ba da amsa a kansu wanda za a waya gari hannu da baharci wanda kake makalewa kake rubuta ta mutane ko matar mutane text a waya kuna tatin din nan ku to hannun zai ba da amsa da tashin kiyama shi ya Allah da ni aka rika rubuta kaza kaza kaza kaza kaza kaza baki ba zai magana ba ba damar ka musa ga kanan kana yi ga rabar ɗinka ga bidon ka ga koman ka Allah ka tsare imani Allah ka tsare imani eh yace bima ko ina ne mimma afu ina ne eh bima afaku daga abin da kirkira na ƙarya ko eh wani ne? ya gudu kuma abin da ke ok bima a faku da gabar suka kari suka kirkire shi wa hannahu kuma suka faɗe suka yada shi bisa ƙarya babu gaskiya kirkira ce kawai ba gaskiya ba ne ƙazafi ne ba a gani ba ba a ji babu shaida babu hujja kawai a ciki kawai suka faɗe shi wa annahu yuwaffihim jaza'ahum Allah zai ba su zai cika musu sakamakonsu alhaƙul ladhi hum alai ahlahu zai cika musu abin suka cancanci a basu na narkon azaba ma'ana laifin da suka da suka aikata to za mu sakamako kwatankwacin laifin to ko wannan kaɗai aka bari game da kirkirar ƙarya ya kaza ga mata masu kima a ya shiga uku Allah ya tsine masa babu rahama ga azaba mai rafi a can lahira ga kuma shaidar hannu da kafa da harci a gaba la ya samu cikin haka mutum sai kiyaye bakinsa ya kiyaye kimar mata suka ce malamai ire-iren waɗannan ayoyi suna fito mana da me adalcin shari'ar musulunci adalci da musulunci akan ƴaƴa mata babu waɗanda Allah ya kimanta a jinsi ma kamar ƴamaci saboda mutuncinsu saboda Allah ilimin sa ya san cewa idan suka gyaru suka zauna lafiya shine kowa zai zauna lafiya a duniya idan kuma ta suka lalace to shikenan kowa ya lalace saboda diya da ɗanar waje ka tafiya yana da contribution ɗin mace a tare da shi idan babu taimakon mace bai isa zama abin da yake zama ba ko shi waye kuma idan mutum ko matsayinsa in yi rayin sa'ar samun kyawawan ɗabi'u da halaye na nagartattun mata tun daga uwa ko mariƙiya ko mata ba zai zauna ba zai gama da duniya cikin jin daɗi ba zai zama a cikin kunci ne zai gama a cikin bacin rai gashi da kima ga dukiya ga me Allah ba shi amma saboda bai samu ta kirki ba kullum sa ba sai baya sha'ar dawa gida ba na haka ba komai ga shi Allah ya bashi amma bai sa'ar mata kirki shi ki na shiga to haka shan mutum su ce su mata a kimanta su a nuna musu fa Allah daraja ya ba su bature da yado shi fa kaskantar da su yi wulakantar da su yi ya fito da su titi kamar wani kayan wanki ne sun zama kamar gwanzo mai da su fa ke da aka ce ganin ki ma sai an nemi izinin mahaifinki ko ma'ana ba kowa bane kwaje ganki sai wanda baban ke tantance shi aka screening ya yadda mutum yake to shikenan ka zo ku yi magana da ita to sai a bashi appointment sai zo cikin gida sai ke ma ki fito sai ku yi magana to don nan dan aure ma za a yi kamar da ake a shekarun baya tantan daga an tashi auren sai daga an yi dauki watanni ma matar da za ka yi auren fa ba ku haɗuwa da ita kuma za a mata watanni in aka samu mata aure za ta kai mata shirya mata ko ina daga gidansu da gidansu muna yara mun ga wannan ba sa fita ko ina ko suna gida ana koya musu mai zaman gida dafa abinci renon yara yadda ake wa miji ki saba da zama a gida amma yanzu fa an ɗaura auren yarinya da safe tana gantala akan titi sai za a nemi ta kamar yanzu za ka ta gidan miji an ɗaura auren ta tuna maganar albarka na wajen dukka an mata aure sati rigin tana yawa kan titi a da aka yawarin ya aure ta ta shekara wata fito ba saboda ne ai tarbiya ce ai mutunci ai kima ce da mu kuma yanzu ba idan mu a kashe mun ci amanar zuri'a an lalata komai waye ko kun waye to ina waye wata ina waye wata kun zuba da kimar mata kun wulakanta su amma da kina gantala kan titi kullum yakin fita waje ai baki darza ba ai sai abu mai kima ai daraja koyo shi ake ma to dai wallahi musulunci ga ta wa ƴaƴa mata wallahi ya kimanta su ya san zalaka cewa ba mai mutunta ƴa mace sai mai mutunci duk wanda ka gina mutum wani rahin mutunci to dama shi ba mai mutunci ba ma mai mutunci ga yana in aka zo wani guri ba sai ka fi dakata matan nan su fara wucewa to wannan mai mutunci amma yanzu saboda hukunci what man do kuma kan dube ta sai kana ce to mata ce amma tun ta shiga layi ba ka ake mai saboda cin walakantar da kai sai ke ma Allah ya sa ki kaskanta ga wurin mutane dama suka ce larabawa wa man yakun ya sallu hawanu alai duk wanda ya walakantar da kansa ai walakantar da shi babu wani wahala shi shi sa ga irin waɗannan ayoyi da kan sauran manzon Allah tana kimanta da mata ne saboda a ba su daraja a mutunta su to ku karɓi ni'imar da Allah ya muku ku zauna yadda Allah ya ce da mandansa sai ku samu daraja mafi lokaciya in da su kina yarinya babanki an miki aure mijin ki rike ki kin zauna gidan mijin ki rike ƴaƴa ki rike waye ki ta hakuri ba haka bane sai ki girma sai ki zama me sai kuma ƴaƴan ki su nauyin ki sai ki ga ana ta kowa na competition ma me zai yi wa mama saboda ki rike shi amma ki ki fesa kin ce ke kin yi karatu kaza ke ce kin yi aiki ƴaƴan suna gun nani ya tafi makaranta kowa a cikin kawai daga ta yi ma ta yi san samu kuɗi sai ya aure ba ruwan girki haka ne yanzu ai da za a mu faka ke da ya yi aure ya samu tasa to ba ruwan girki ba zai zo gidanki ba kina uwarsa mahaifiya sai ɗauki wata ɗaya na gashi kina gashi ba haka ake yanzu haka ake yi saboda sanda shi ma yake firamare kin tafi kun aiki kin tafi neman gantali shi kin bari shi ma tafi gantali ba za ku haɗu da shi ba sai kamar yanzu kin dawo a gaji kina hama da kitin mijin ya kawo tunda kina aiki ba zai baki abincin da ya kamata ba dama ki ma ba zai baki abin da ya dace ba sai ka miki haf kefa ne ke ma ki kawo haf kefa ne to kina dafa abin kina jin haushi saboda kuɗin ki ake dafawa kuma ki ba ta gaji haka saboda ka ba magana ki yaro magana ranki ma ba zai ka da magana sai mari sai bol sai kafa haka zai girma so shi kisa daga yayi aure wallahi ba ruwan gidanki Allah ba zai bari to sai miki ga ki a gari ga shi a gari ke wata bai gidanki ba daga shi sai matarsa shi ma sai ƴaƴansa jaza'an bima kanu ya'malu yasa ku yi wa ƴaƴanku tarbiyya shi karatun su na addini first shi karatun zamani ba laifi bane amma su zauna su yi aure a ne a musu mutane kirki su aure su su rike ƴaƴa su yi haƙurin wannan lokacin haihuwa a yi sai gudu su ai haihuwa wahala haka suke cewa ba haihuwa wahala za ka aje da fulanin fa zuwa ake ada neman sa amma yanzu fa bin sa ake da shi ko ina ba kuma Allah sai ya kima ki ta abin kuma ki ko daura miki wani kansa a mahaifa ki ta bala'i jini ya balle ki tsaya ki rika ramewa ki kanjame ko ki zama ta katotuwa huleliya kullun jinya masifa kina ta haƙi kina tafiya saboda kin canji tsarin da Allah ya miki to ki yi haƙurin wannan shekarun aihuwa da renon yaran za su wuce kuma duk wani taso na yaran sun ya gama haukansa daga dan fara hankali daga nika an sha wahalar to ne da kokarin ya za a shi ma ya dawo ya tosa ya miki wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kai kin zama sarauniya a lokacin kin zama gimbiya kowa ji yake da kowa so ke je da ya ganki a miki abin alheri saboda kin ba Allah kin rene su kin ce ku ya musu kuma za su gane cewa ni'ima dai Allah ya musu kuma su rike ku kuma iyaye amana ce Allah ba ku ya hannu ku rike su da mutunci ku koya musu tarbiyya ta musulunci ka kimanta su tana karama ka ba ta kudin kayan kwallon ta ka so mata wallahi hakkin ka ne ka ba ta mutunta in ta tashi aure ka na mutumin kirki ka mata aure ba magana kyalkyali ko me sana'a ko wai waye shi ba mutumin kirki mutumin kirki mai mutunci shi ake ba aure ba dan bana baka dan shi ne ba sai daga Allah sun albarka a zuri'a ta haihu tare ni yaya sun yi albarka jikan da ma har kai ma taimake ka saboda kayan ma uwarsa abun alkhairi ba na yi ba to Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum